الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وفعلنا اسما وفعيلا وفعل غير مؤلل أين فلان شمل وقلان شمل فؤلان شمل لكريم وبخيل وبخيل فعلا كذلك ما تاهاه ما قد جئلا وناب عنه أفئلا في المعلام ومتعف وغير ذاك كل فوائل لفوأل وفائل وفائلا مع نحو كاهلي وهائد وساهل وفائلا وشذ في الفارس مع ما مثلا وبفائل جمعا فآله وشبهه ذات أو مزال بالفعال والفعالة جمعا سهراء والأذراء والقيسة باء نعم وفعلا اسما وفعيلا وفعل fulanu نعم kaga fulanu نعم shamal ai shamala ya tara shi awon fa- fulan nan ya tara fa'alan نعم wa fa'ilan نعم wa fa'alan wa fa'alan amma gairu mu'allal ai نعم wato yana daga cikin misalan misalai na jam'i na kasra da ake yi shine fulanu نعم to shi fulanu shi ma makisi ne shi yana zuwa a cikin duk suna wanda yake sahihul aini kuma ya zo a bisa awan nan na fa'alun fatahar- fatuhun sannan kuma fasuhun نعم fa'alun نعم duk abin da ya zo kamar zaharun to in za ka masa jam'i sai ka ce fulanun ya zama Zuhuranun.
zuhuranun Eh, baɗunun sai ka ce buɗunanun an gane نعم to zai zama a bisa wannan kenan ko kuma shine yace fa'alan din amma ya zama ismin suna نعم wa fa'ilan ko kuma awannan na fa'ilu kaman qalibu sai ka ce qulbanun نعم ko ragifu ka ce rukfanun نعم kaga awan fa'ilu kenan نعم to shi ma awan fula ne yake zuwa نعم Awa- wa fa'alin ko kuma ya zo a bisa siga ta fa'alun shi kuma fatuhun fa fatuhun ke sama fatuhun ke إيه daga fata sai fata fata ta ne kowanne kaga kaman ya zama zakarun kenan sai ka ce zukuranun ko amalun ka ce kumlanun نعم to da haka yake kowanne amma kowanne ya zama gairar mu'allil aini wannan abin illanta aini wato ya zama sahihi kenan ainin nasa kada ya zama mai illa ne نعم kowanne daga ciki sai ya zama sahihi don ka duba waɗannan da muka faɗa kowanne za ka ga ainihinsa sahihi ne kowanne daga ciki
wali karimin wa bakhilin fu'ala haka na yana daga cikin misalai misalai na jam'in kasra shine fu'ala'u fu'ala'u na'am u da alhamza fu'ala'u na'am to ita ma yana daga cikin makisi ne shi ma a cikin awo wanda yake awon fa'ilu na'am amma ya zo da ma'anar fa'ilu
na'am duk sifa wata ke ta muzakkari aƙili kuma ya zama gayar muta'afin ne wala mutalli ne na'am kada ya zama muta'afi ne kuma kada ya zama mutalli ne ya na'am zama sifa ce ta namiji kuma mai hankali sannan ba tafifi sannan ba illa kuma na'am shine kamar yanzu karimin kenan kaga Mm.
fa'ilun kenan Mm.
kaga karimin ne da ma'anar fa'ilu na'am
to wannan idan ya zo da irin wannan kowanne ne ko ala'u ne na'am kamar karimin ne sai ka ce kurama'u ko bahilin ne Mm.
sai ka ce buhana'u shi na'am ne wajen marwata kenan Mm.
to duk waɗannan kowanne dai abin da yake zuwa kenan na'am
kazali ma ala hahuma karju ila haka na karju ila an sanya shi shi fu ala'u din nan ga abin da ya zama ya yi kama da waɗannan abubuwan na'am wato abin da ya zama ya yi kama da shi ya yi kama da fa'ilun nan na'am
a cikin kasancewar sai zama yana shirarwa a bisa ma'ana irin ma'ana kamar irin ma'anar da karimin da ke shirarwa na'am kamar misali ya zama a- an- ana masa jami'i a bisa fa'ala'u kamar misali yanzu aƙilun aƙilun dama ya mun ce karimin ai ma'anarsa ma'anarsa fa'ilu ne ko Mm.
fa'ilu ne da ma'anar fa'ilu duk na'am abin da ya zo kuma yana da irin fa'ilu ɗin na'am shine ma laha hudu kenan shi na'am ma sai a masa irin wannan ɗin kamar yanzu aƙilun sai a ce uƙala'u ko na'am salihun sai a ce sulaha'u ko Na'am.
sha'irun shu'ara'u Shu'ara'u, na'am.
wato duk abin da za a yi kenan kaga wanda ya kama da shi kenan na'am shi ma an sanya shi irin wannan na'am wa na ba anhu af'ila fil mu'al hak ila Naman.
kuma wannan kaga duk wanda muka faɗa mun faɗa kowane daga ciki wanda ya auna awon fa'ilin nan kuma za a ga cewa asalinsa sahihi ne shi Mm.
to idan ya zama na cewa kuma wanda yake yana awa da awa awan nan na irin wannan dinnan fa'ilin nan ne amma kuma sai ya zama mutalli ne na'am to af'ilahu shine yake mai masa shi kuma anan Mm, sai ya mai masa idan muda'afi ne ko kuma mutalli ne na'am dama ai mun ce can wajen kada ya zama mutalli kada ya zama muda'afi ko na'am shi fa'ilu nan eh idan ya zama ya auna awon nan na fa'ilun amma kuma duk da haka muda'afi ne shi ko kuma mutalli ne shi na'am to maimakon ya zo da awon nan na fa'ala'u sai ya zo da awon af'ila'u na'am kamar yanzu shadidun sai ka ce ashidda'u na'am
kaga shadidun ai muta'abi ne domin asalinsa daga shadda ne ai ko eh ko kuma waliyun ne sai ka Na'am.
ce auliya'u kaga af'ila'u kenan na'am saboda saboda asalinsa daga waliyun ne ai eh kaga ai musalli ne musalli ne tun da haka ne yanzu ko mutalli ko muta'abi yanzu sai su tashi daga wancan siga ta fu'ala'u sai ta zama af'ila'u kuma yanzu Mm, eh mm, duk da dai cewa af'ila'un kuma yakan zo jam'i ga wani abin da muka ambata din nan
na'am ba waɗannan abubuwan da muka ban- ambata ba ai mun ce da af'ila'u yakan zo ko muta'abi ko mutalli ko na'am to amma yakan zo ma ba wani wannan ba kamar irin su nasibu a ce an sibahu
nasibu eh na'am kaga nasibu ai ba muta'abi bane ba mutalli bane Mm, domin na da na kamar maza ce na saba ne eh ko na'am ko kuma yanzu a wani wannan ne daga cikin waɗannan abubuwan kamar misali a ka ce ka ce ayyuna a hauyi na abu na'am hayyuna ka gane eh ka ga daga hayyuna ne hayyina eh a ce hayyuna na'am sai a ce hauyi na abu to kaga shi ma a yanzu bai bai auno ma muta'abi bane ba kuma mutali bane amma kuma za shi ya auna awon hafi lawa to akan sami irin wannan kaɗan akan sami irin wannan kaɗan a yi wannan da muke magana idan mutallin mutallin lami muke magana mutallin lami eh kamar zuwa liya ba na'am ka ga mutallin lami eh haka ne yawa na'am na'am Mm, to kamar irin waɗannan yanzu yake magana na'am akan same su ɗin kamar yanzu irin taƙiyun a ce atkiyawo na'am eh wa gairu zaka kal wani wannan kuwa Allah ya karanta shi ne waɗannan wanda muka fara da Mm, wanda yake shi bai gashi ba mutalli bane ba mula'abi bane mm, amma kuma ya zo irin wannan to shi wannan ya zo ya karanta shi ne Na'am.
kamar yanzu alfiba wanda muka magana eh nasibin asibiya ko taƙiyan asibiya wurin da muka magana na'am fawa'ilun li faw'alin ففاعل وفاعل wa fa'al لا ما نحو كاهن na'am فوائل Mhm, جمعنا جمعي يزو أبن سيغة فوائل mhm.
yana zuwa li fa'alin wa fa'alin wa fa'ila'u sannan kuma da kahilun shine fa'ilun Fa'ilun. Eh, eh di yakan zuwa yanzu a bisa irin waɗannan abubuwa na'am.
Wato yana da jam'i jam'i na kasara shine fawailu Mm, shi yana zuwa a bisa suna ne sunan da ya zo a bisa awon nan na fa'alun kamar jauharun na'am sai a ce jawahiru na'am ko kuma ya zo a bisa awa nan na fa'ilu kamar fa'alun fa'alun yauwa kamar ɗaba'u na'am sai a ce ɗawabi qawabi'u a fa'alun Mm, sai a ce ɗawabi au ala fa'ila na'am ko kuma ya zo a bisa awa nan na fa'ila na'am kamar ƙasi'a na'am sai a ce ƙawasi'u a gane?
na'am Au- ma'ana wa kahilin Mhm, ko kuma wanda ya zo a bisa awa nan na kahilu kamar kaga awan fa'ilu kenan eh, kahilu sai a ce kawahilu na'am
a gane?
eh, yau da duk yana zuwa na'am wa ha'ilin wa sahilin wa fa'ila wa shizzatil faris ma'ama masala na'am na ila yau shi dai fawailu din can yana zuwa har ila yau ya zama jam'i ne da sifa wadda sifa kuma da ta zo a bisa awan na fa'ilu na'am har ila yau sifa ce amma ta zo a bisa awan na fa'ilu na'am in dai ya kasance sifar ta zama ga mu'annasi ce na'am aqili kuma har ila yau kamar yanzu ha'ilin na'am ha'ilin na'am sai a ce hawailu na'am jam'i kenan na masu haila Mm,
ko kuma ya zama ba na mu'annasi bane na muzakkari ne amma muzakkarin wanda ba shi da hankali na'am kamar sahilu na'am eh haniniya Mhm, doki kenan eh, sai a ce sawahilu na'am sawahilu Mm, kaga sifa ce amma ga muzakkari amma wanda ba shi da hankali mm, ko kuma sifa ce ga akili amma mai mace kuma shi Na.
ma sai a yi wannan mm.
Mhm.
wa fa'ila shine da fa'ila kuma Mhm, idan sifar ta zama a bisa fa'ili ne da muzakkarin akilin to ba a mata jami'a bisa fawa'ilu ka gane ko na'am to ba a yi na'am shi yasa yake wa fa'ila haka na yakan zo kuma a bisa wannan na fa'ila fa'ila kenan yakan zo a bisa wannan na fa'ila kamar yanzu faɗi mutu na'am sai a ce fawaɗin ko Na'am.
sahibatu a Mhm.
ce sawahibu na'am shi wannan yakan zo mutlaƙan babu wani zancen namiji ko mace na'am shine wa fa'ilatu din da yake magana na'am wa shazza fil farisi ma Ya yi- ma masala ya yi fil farisi Mhm.
a cikin nan na farisu ma'ama masala tare da abinda yin kama da shi farisu da na'am shi farisu shine kamar mahayi kenan Mhm.
sai a ce fawarisu na'am tare da abinda ya kama da shi shine kamar sabiku a ce sawabiku shi ma to wannan yanzu shazi ne na'am
ya zuwa irin wannan amma a matsayin shazi
Mhm. wa bi fa'ila jama'an fa'ala
wa shi ba Wa shibahu.
za ta yan amu aw amu muzala na'am shi ma dai yana daga cikin misalai na jam'i na kasara shine fa'a'ilu shi yana zuwa ne da dukkan suna wanda yake ruba'i ruba'in kuma wanda ya zama akwai madda kafin karshen sa na'am kuma har ila yau ya zama mu'annasi ne shi da ta kamar misali yanzu ka ce sahabatu Mhm.
sahabatu na'am kaga suna ne ruba'i Mhm.
sannan kuma akwai madda kafin na karshen na'am don sahabu ai daga sahabu ne ko Mhm.
to kaga ai akwai madda kafin bada na'am duk wanda ya zo da irin wannan sunan ya zama ruba'i ne kuma ya zama akwai madda kuma sannan har ila yau mu'annasin wannan din kaga sahabu ya zama namiji ko Mhm.
sahabu ta kaga mace kenan na'am duk wanda ya zo da irin wannan to shi ma ana yi masa a ce fa'ailu shine wannan din kamar sahabatu sai a ce sahaibu na'am sahaibu na'am kamar risalatu sai a ce rasailu Mhm.
rasailu na'am an gane na'am yawa wa shibahu Ka- kanasa eh, kanasa na'am sai a ce kana kana kana isu eh to kowanne daga cikin na'am wace ba wa kana da makamancinsa wanda ya fara fata'in shine wanda yake urba'i kenan mu'annasi wanda na ukun sa ya zama madda ne Mhm.
shi wannan ba ruwan mu da shi alifi ne shi sa yace ah, yana da alifi ko kuma ba shi da alifi ko wanne ne a iya masa wannan shi sa yace wace ba hudu na'am ma abocin alifi ne ko wawi ne ko ya ce koya na'am ko wanne da za a iya masa wannan daga ciki na'am ba ruwan mu da shi shi sa yace wace ba hudu na'am zata'in eh shine ma abocin ta aw muzala ko kuma wanda ba shi da sadin ma kowane daga ciki shi ma mutalakan zai a masa wannan na'am shine kamar misali yanzu muka ce sahabatu kaga sahabu ne na'am to hada a ce shimalu ma shama'ilu za a ce kaga shi kuma ba shi da take nan kamar salatu kaga yana da ta sai a ce rasailu Mm.
kamar iqabu sai a ce aqailu na'am kaga ba shi da ta Mm.
sahibatu a ce sahaibu na'am to haka ne duk waɗannan yake na'am kamar sa'idu a ce alami ne na mace sai a na'am ce sa'aidu na'am mata yake nan Mm.
to duk waɗannan kowanne daga ciki kamar halubatu sai a ce hala'ibu ko na'am halubatu a ce dala'ibu na'am ko a juzu a ce a ja'izu Mm.
duk wannan mutsalakan za ta in ne a muzala na'am wanda yake ma abocin ta ne ko ba shi da ta Mm.
kowanne daga ciki za a iya masa wannan kuma kowanne daga ciki din mai alifi ne ko mai mai wawi ne a illa tasa na'am ko kuma mai wannan ne mai yani a illa tasa kowanne daga ciki za a yi kamar yadda kowanne daga ciki kaga mun ba da misalin sa kamar sa'idu kaga mai yani Mm.
kamar halubu kaga mai wawi ne na'am to kowanne daga ciki dai da za a yi a ciki kamar risalatu kaga na alifi da shi kuma na'am to kowane daga ciki dai kowane ne da ya zo dai haka za a masa
wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sahara'u wal azra'u wal qaisat ba na'am
jami'a Mhm.
an yi jami'i bil fa'ala da fa'ala wal fa'a a, wal fa'ali kai afwan Mm.
da fa'ali wal fa'ala da kuma fa'ala na'am da kasarantar lami ko da fas- kasarantar lami kowane a iya yi na'am a iya yin wannan jami'in a ina ne za a iya yi a iya yi jam- jami'i ne na fa'ala'u na'am ka gane ko Mm.
shi wannan fa'ala fa'ali din ko fa'ala yana zuwa jam'i ne daga fa'ala'u fa'ala'u na'am shi suna ne ya kasance ko sifa ne na'am ina misali kamar sahara'u kaga ya zo akan suna kenan Mm.
to ka iya cewa sahara ko sahari na'am jam'i na jinza a na'am gane na'am kaga fa'ala kenan sahara mm, ko fa'ali sahari ko wani ka iya na'am wal azra'u ko kuma azra'u shi ma azra'u din ka iya cewa kaga shi kuma wannan sifa ce shi kuma mm, ka iya cewa azari ko azara na'am ko wani ka iya yi wannan na'am wal qaisatu ba wai bai ita ba wai bai ita ka bi kai kiyasi in kai wannan na'am ka bi kiyasi ba wai wannan ba sama'i bane kai na'am wannan din kiyasi ka bi na'am waje alfa aliyya li ghairi zina sab juddida kal kursi tatba ila arab
shi ma dai yana daga cikin misalai na na jami'in kasara na'am shine fa'aliyya na'am fa'aliyya shi wannan jami'i ne da suna wanda yake sulasi wanda karshen sa akwai ya mushaddada na'am amma ya din mushaddada ga gairar mutum jaddada shi da nasu ba wadda an sabunta ce da nasu ba kasan akwai ya'un nasu ko da Na'am.
nasu ba wadda ita ma mushaddada ce a ƙarshe na'am to ba irin wannan ba mm, tunda ita ai wani zuba zuwa take na'am kamar mutumin basira ba ya ce basri basiriyun ba na'am to kaga wannan ai ya din mushaddada ce amma kuma ta ta mai shi ta nasu ba ce su ba ce to ba wannan muke magana ba muna maganar ya mushi da dawa take ita ma harafi ce ɗaya daga cikin harfan shi wannan ah, Jami.
ah, harafin ya shi wannan eh, suna to na'am Eh, na'am kamar yanzu kursi na'am ai suna ne ko eh to amma ya din aka ga ai wani wani harafi ne daga cikin harfinta mm, ba wai zuwa aka ƙara shi saboda nisba ba na'am to irin wannan nisba- irin wannan sunan muke magana na'am wanda yake sunan ga su lasi ne amma ƙarshen sa kuma akwai ya mushi da na'am duk irin wannan idan aka zo ana masa jam'i ne akan fa'aliya
na'am kamar kursiyu sai ka ce karasi karasiya kaga fa'aliya kenan mm, jam'i jam'i ne jam'i na kursiyu kenan Mm.
wannan ka gane na'am yawa mm, kamar burjiya burjiyun kenan na'am sai a ce baradiya baradiya na'am amma ba ka ce yanzu basariyun basariyun kaga ai gaya eh kuma ga shi guda uku ne gaya ga su eh, inda ita ne suka ce mu da ce wannan ba ka ce basariya ba na'am wannan ba ka yi haka ba mm, isa shi sa yake ma ya zama zin nasaba ce ma abocin nasaba ya zama da gari Ligairin zin zin nasaba nasaba.
ba da ma abota nasaba duk da take wannan mutum da zace wannan ba a yin wa ba da ita ake yi.
نعم وبفعاليلا وشبه هندك في جمع ما فوق الثلاثة تدعي نعم min gari ma mala wa min hamasi jirida Ahira.
al'ahira in fi bil qiyasi نعم والرابع شبيه بالمزيد قد يزف دون مائه ثم العدد نعم وزائد العادي رباعي والرباعي هز.
كلهما لم يكن لينا كسره اللذ ختم
وبالفعاليلا fa'alila wa shibihi indiga نعم indiga ka yi furici بفعاليلا da fa'alila وشبهه da abin da ya kama da fa'alila في جمع ما فوق a الثلاثة cikin jam'i wanda yake sama da harafi irtaka da ya hau hauka salasati sama da harafi uku.
نعم amma min gairi mamala wani wanda muka faɗa a baya نعم to abin da yake son ya faɗa a nan wajen yana daga cikin misalai na jam'i na kasara shine fa'alila نعم wa shibihi da makamancinsa shine dukkan jam'i wanda na ukunsa ya zama alifi ne نعم bayansa kuma akwai harafi guda biyu نعم to ana masa jam'i akan fa'ali fa'alila an gane نعم fa'alila shine dukkan suna ruba'i da ya zama ba mazidi babu babu dadi a cikin sa نعم
a misali yanzu kisu ja'faru ja'faru kaga ja'faru suna ne wanda yake ruba'i kuma babu wani dadi a cikin sa نعم yanzu za ka yi masa jam'i yanzu a nan wajen sai ka yi masa akan jam'in nan na fa'alila نعم fa'alila نعم ya zama ja'afira جعافرة ja'afira نعم jam'in ja'afari kenan نعم to abin da ake masa kenan shine in diga kenan fi jam'i ma fauka salasati taka wanda ya zama a cikin jam'i wanda irtaka ya hau su fauka salasati sama da uku ga ya zama hudu kenan to harafi idan ya kai harafi hudu shi suna to sai kai masa irin wannan abin da za ka masa na fa'ila dan wasu bihi da makamancinsa نعم kaman ah, zabarjun نعم sai ka ce zabarija نعم ko burtune burtune مم.
kamorai kenan نعم sai ka ce barafina نعم barafina jam'i na burtune kenan نعم
sannan ila yau shi bihi kuma inda yake magana yana magana duk suna wanda yake ruba'i wanda yake shi mazidi akwai mazidi a cikinsa shi ne mashi bihi kenan wancan ruba'i ne amma gairar mazidi fi babu tafi a cikinsa kamar suke a barin kenan ba kuma wanda yake ruba'in ne amma kuma shi kuma ziyada aka masa kaga asalin sa kenan ba ba mafi ba ba da hudun bane kenan kamar yanzu misali irin su jawharin a ce jawahir jawharin jawahir ko sayrafin a ce sayari sayari ko masjidin a ce masajid duk waɗannan kowane daga ciki za ga wannan domin kowanne akwai harafi guda ɗaya za a gansu wanda daga ciki yana daga cin wurin ziyarar kamar yanzu masjidin ka gami mun na ya zai dace tun daga asalinsa daga sujada ne a aka ce masjidin ko to duk waɗannan kowanne daga ciki za a gari akwai wani harafi wanda aka ƙara a cikinsa to shi ne ko ya zama ɗan hudun ne asaliyan ko kuma ya zama ɗan hudun ne amma ziyada da harafi ba ɗaya aka yi kuma to shi ma duk irin waɗannan abubuwan haka shi ma irin wannan jami'i za a yi masa amma sai ce min gari mamala banda dan hudin irin wanda muka faɗa a baya a san akwai harfa dan hudu da muka faɗa wanda muka ce kamar irin su a hamarin ai mun ce hamara uza ce ko ba za a hamarin ai dan hudu ne amma kuma ga shi za a yi amma shi wancan ai mun faɗi wani sharadai da zai zo da shi ko ya zo da madda da makamancin irin wannan abu to banda wannan dan hudin da muka magana banda wanda muka faɗa shi sai ya ce min gari mamala na'am wa minhu ma si yurid al-akhirah infi in fil ahira ne ka shafe na ƙarshe min humasi daga ɗan biyar jirrida wanda ya zama mujarrabi ne shi wato an tsare ta shi gabarin daɗi bil kiyasi idan ka yaga kayi kiyasi wato da cewa kiyasi wato idan humasi ne ɗan biyar ne kuma shi ɗan biyar ne sai ya zama mujarrabi ne gabarin ziyada to ana masa jam'i akan shi ma fa'alila kiyasa amma idan za a yi sai a shafa na biyar din sai koma rubayi kamar safar jalin sai ya koma safarija a ga yaran fa'a'ila kenan to abin da za a yi kenan kowanne daga cikin dan biyar ne kuma mujarrabi domin safar jalin babu wani ziyara a cikin sa shi sa ya ce jirin da wanda an tsare ta shi to sai ka shafe na ƙarshen a safar jalin lami shi ne na ƙarshe ko in ka shafe na ƙarshen sai ka masa jami'i sai ka ce safarija ka kai masa jami'i kenan
والرابع الشبيه بالمزيد قد يهزف دون ما به والرابع haka na da na hudu kuma kamar yanzu irin farz da kudin makaranta ne kaga farz da kudin sai a ce a shafe na wannan sai a ce fara zida ko fara zida kenan ko kamar har da nakin sai a ce hadarina ko sai a shafe kadin kenan wannan shine abin da aka na'am to sai kuma ya tafi akan warabi'u na hudu ashabihu bil mazidi wanda yake yayi kama bil mazidi da zadi kad yuhzafu shi ma akan shafe shi duna ma bihi tammal adad amma banda wanda yake na karshen na'am duna ma bihi tammal adad banda wanda adadin ya zama ya ci da shi na'am to abin da yake nufi nan cewa ana shafe na hudun humasi na'am wanda yake mujarradi gabarin ziyada na'am ka gane ko ya tsare ta gabarin dadi sai a bar na biyar dinsa sai a cire na hudu sai a cire na hudun amma sharadin a cire na hudun idan na hudun ya zama ya yi kama da harafin ziyada ne shi gashi ba harafin ziyada bane amma ya yi kama da harafin ziyada ka gane wanda aka duba sai aka ganshi shi din yana daga cikin hurufin ziyada ce amma asalin ba daɗa shi aka ba a ga harafin ziyada nan da muka na hudun kenan shi na hudun aka yi magana sai aka cewa ya yi kama da harafin ziyada amma kuma ba harafin ziyada amma kuma ba mazidin ba harafin ba mazidin bane na'am to haka ne shi ne ce sai a shafe na hudun na hudun abin na biyar abin na biyar tun da dai ya yi kama aidar da majiji ko to shi kenan yanzu kannan kamace shi ne ta fice shi sai a shafe shi sai abin na biyar kamar misalin yanzu magana da muka yi magana yanzu na faras da kudin nan da muka magana ko kuma hadar naku da muka magana kaga hadar naku nuni ai tana da cikin hurufin ziyarci ko domin su alki muni ha ai sune harafin ziyada wajen guda goma ko to nuni ai tana daga cikin ta to tunda haka ne yanzu na din nan hadar na kunna nuna nan ba ba harafin ziyada bace ce gashi kuma humasi ne to tunda haka ne maimakon yanzu a shafe ka kamar yadda muka faɗa da muka ce hadarin an shafa na biyar kenan ko tunda nuna nan ta kama da hurufin ziyada ya halatta a nan wajen ka shafe ta kamar kadar sai ka ce hadari sai ka faɗa haka na'am tunda nunin yanzu ta kama da hudu eh to abin da yake magana kenan na'am cewa za ka yi irin wannan nan na'am
Tunda ka- saboda kamacece ta da hurufin ziyara ce na'am ko kuma a'a ta kasance ma ta ba ita ce ba ma hurufin ziyara ce bane amma maharafinta inda ake faɗanta na'am maharajin hurufin ziyara ce na'am to shi ma wannan sai ka shafe shi mhm, shi ma sai ka sa ka ka shafa na hudun na'am tunda wajen da ake faɗansa irin maharajinsa eh ana faɗan ɗaya daga cikin hurufin ziyara ta a nan maharajin daga nan eh shi ma sai ka shafe shi mhm, shine kamar yanzu fara da kuɗa na'am kaga yanzu anan fara da shi dali ba hurufin ziyara ce ba mm, amma ɗaya daga cikin hurufin ziyarati inda ake faɗansa mm, haka maharajin ake sai da faɗa shi maharajin da da na da shi yawwa shi da na yawwa to saboda haka yanzu sai ka fitar da tada na'am farar zaku din nan ya halatta ka iya cewa fara ziku ka shafe shi na'am maimakon kamar yadda muka faɗa a yanzu eh fara zidu na'am muka faɗa ko eh idan wancan ka'ida kai na'am to kuma abin wannan ka'ida kuma yanzu ka iya cewa fara ziku raziku
jami'in farar zaku na'am wa za'id al'adi to shine shine abin da yake nufi da da waɗannan nan na'am
to me wa za'id al'adi me abubayi arba'i zibu zifu ai zibu ka shafe hizib za'idar adi ne ka shafe na mai karuwa al'adin ruba'i na'am wanda yake mai ƙetare ruba'i na'am malam yakulainan mujin dai amma harafin bai zama harafin dini ba na'am israhul lazhatama eh malam yakun israhu allazi hatama mujin allazi hatama malam yakun laina allazi hatama mujin abin da ya zama ya cika din lam yakun lainan na'am israhu israhu bai zamo lini ne israhu gurbin wannan abu ba na'am shi ma yanzu abin da za ka yi masa kenan na'am abin da yake nufi a nan wajen shine idan misali humasi ya kasance mazidi ne mhm,
kuma a cikinsa sai ya zama an ƙara harafi guda ɗaya to a shafe wannan harafin da aka ƙara idan dai harafin madda bai zamo ba kafin na ƙarshen nasa na'am kamar misali yanzu in ka ce saba ɗara saba ɗara na'am ai wannan saba ɗara ɗin nan yanzu humasi ne na'am
ka gane mhm,
sannan humasin nan kuma har ila yau an ƙara masa harafi a gaba shine wannan yaɗin kaga wannan yaɗin da aka ƙara ta ƙarshe ai mazidiya ce na'am to a iya shafi wannan harafin ita yaɗin na'am ka gane ko na'am illam yaku harfu maddin qabla ahiri idan dai babu harafin madda kafin na ƙarshe da na'am babu harafin madda na'am haka man sai badara yanzu yau na hudun Mhm, kaga yanzu ra'in na yanzu ba harafin madda ba ce ko mhm, so ka iya cewa sababi na'am
ka iya yin wannan na'am kaman kuma shi wannan harfin eh, illa din da muka yi magana ba wai sai kaman misali inda ya zuwa ƙarshe ba ta iya yi wa ya zama wanda aka ƙara ɗan a tsakiya yake ta iya zuwa ƙarshe yake kamar yanzu wannan eh, ta iya zuwa ma a farko yake ma na'am kawai dai abin da muke magana kar dai ya zama akwai harafin madda kafin shi kafin na ƙarshe yawa shi ne abin da muke magana na'am haka misali yanzu fadda kasu na'am fadda kasu eh yanzu wannan wawun yana daga cikin harafin ziyada na'am
to ka ga yanzu ka iya ca- ka iya shafe shi saboda abin da yake na hudun nan ba harafin mutum ba ne sai ka ce me ka fada gashi su fada ce su na'am ka gane ko eh kamar misali yanzu mu da harajin na'am mu da harajin na'am ai mun yanzu yau kuma gashi ne a farko kuma shine mazidin mhm, ko na'am to ka iya cewa da hari na'am da hari na'am duk ka iya yin waɗannan mhm, to duk wannan kaga idan harafin da ya zama an ƙara din ba harafin madda bane kenan na'am to idan wanda aka ƙara din ya zama harafin da ya zama za'idin ya zama harafin maddin ne ba ai ya zama kai akwai harafin maddin kafin kabla kahiri kafin na ƙarshen kuma eh to wannan ba dama a shafe shi na'am sai a tara sunayen a bisa fa'alilu na'am fa'alilu na'am abin da ya kamata kenan kamar yanzu misali kirɗasu na'am kirɗasu a yanzu na hudun a yi harfi mace na'am ko na'am kafin na biyar ɗin eh to ba dama yanzu ka zo ka ce za ka shafe mm, sai ka ce kara'isu na'am yanzu awon ya tashi daga wancan awon da da muke yi eh na fa'ailu fa'alilu kai eh ya koma yanzu kuma Fa'alilu.
fa'alilu na'am fa'alilu na'am abin da ya koma kenan na'am kara'isu eh abin da ya koma kenan yana nan dai a huma ya koya nan a kuma sansa na'am yauwa kaman a ƙirgilu ne sai ka ce kanadi kalilu na'am kaman uskuru sai na'am ka ce asafi kafiru na'am kaga wancan ai ya ce ta zama ita ita hudu eh ko wannan na'am kuma wawi ne Wawi uskuru ne.
shi ne zama na hudu na'am to wannan sai a ce asafi na'am to duk wannan sai ya tashi daga wannan in ko dama can ya zama harfin muddin din ba shine na hudu ba to wannan shine muka faɗa zamu ce zamu bai shi a wancan sai mu shafi harfin muddin ala kulli hal نعم نعم والسينة wata أتى منك مستدئ min ka mustada'in azil
نعم izme ببن الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبق والياء eh, wasila la- wata نعم
sini da ta min ka منك مستدئ mustada'in dan ka mustada'in azil ai نعم azil sina ne wata ka gusar da sini ka gusar da ta نعم a ina za ka gusar da su a inda ya zo kamar mustada'in نعم mustada'in مم.
kana shafe su kana gusar da hutu izbaka ma domin wanzuwar su muhillin mai batawa ne bibinal ببن jam'i الجمع da gini na jam'i نعم ka'ida ce mun ta hal jam'i نعم awansa مم.
fa'alilu ne ko fa'ali shi ne tun inda muka yi magana tun lokacin da muna magana malayan sai wannan نعم ko إيه.
ba mun ce masajiru ba ko kuma da namiru إيه.
ko إيه.
awon fa'alilu ko fa'alilu Fa'alilu.
shi ne mun ta hal jam'i ai ko نعم wanda muke yana ɗaya daga cikin illa da za ta sa ya zama suna ba zai sarrafa ba ko mun faɗi sa can نعم to mun ta hal jam'i kenan to shi wannan mun ta hal jam'i din dan dai ya zama na cewa yau an zo suna ne ya haɗa a bisa za'idai za'idin nan kuma ba guda ɗaya ba نعم za'idai ne da yawa نعم sai ya zama da cewa da ka wanzar da za'idan nan ka bar su to da ginin jami'i wanda ake kiran zamun ta aljami'i din nan إيه.
da sai ya zama ya ɓaci نعم sai ya zama abin da zaka zo kai jami'i da wannan din sai ya haura awan fa'ali fa'alilu مم.
wanda kuma mun san fa'a- jami'i ba yanda za a yi ya kuce wannan نعم awan sai ya kuce wannan نعم to in ya zama wannan jam wannan karin ya zama in kai masa jam'i a haka ba tare da ka cire su ba jam'i zai zama da cewa zai bata da wannan mun tare jam'i da نعم to lalle sai ka zaba نعم akwai wanda zaka ga daga cikin abubuwan da zaka shafe din sai ka zabo wanda kake ganin zaka shafe a ciki wanda don in ka shafe su ba za su zama ya bata da wannan mun tare jam'i ba نعم to a wajen shafewar siga biyu ne نعم akwai wanda idan ka shafe shi ka bi wani ba'ali za ka iya shafe ba'ali ka bi wani ba'ali to amma ba'alin da in ka shafe ka bi wani ba'ali yakan samu halaye guda biyu نعم.
ko ya zama ɗayan da za ka shafe wanda za ka bari yana da tasiri akan wancan saboda ya fi shi shi sa kake ganin cewa kada ka shafe wancan kamar wannan ko kuma ya zama da cewa a'a kawai ba wani tasiri yadda suke daidai suke duk tasirinsu ɗaya ne a cikin jauda waɗannan abubuwan su ne guda biyu zai magana yanzu zai maka magana inda cewa sai ka dubi wanne ne ya fi wani tasiri نعم sai ka shafa wancan ka bar wannan مم.
shine abin da yake son ya magana نعم idan aka والميم zo aka samu din yanzu idan ka zo a cikin mustadi'in نعم kaga mimi za'idi sini za'idi ne نعم tama za'ida ce نعم domin duk asalin fi'ilin ai daga ta'ani دعنا.
ko duk waɗannan ƙara suka yi نعم to tunda duk gaba ɗayan su ƙara suka yi sai ka zaɓa a ciki idan ka ce za ka yi musali'in nan ka ce za ka yi jam'i da su to jam'in sai ya zama ya haura awon fa'ali wanda kuma shi ne mun tafi sai ka ce bari ka cire wasu waɗanda suke ba su da tasiri ka bar waɗanda suke cire tasiri wanda suka fi muhimmanci sai ka bar su a wajen إيه.
sai ka ce to bari ka cire ka bar mimi saboda ya fi su tasiri نعم.
saboda shi da shi ake farawa farawa gare shi مم.
kuma yana da ma'ana sama da yadda ma'anar sini take da ta a cikin filin musulmi نعم sai ka ce so ka cire shi sannan sai ka cire نعم sau da yanzu a nan wajen dole ka kusar da ah, Sini da fili ka fitar da ta sai ka ce muda'il نعم
ka gane نعم ka gan kai haka ka tsira نعم.
domin ka ce musali ne gaba ɗaya za ka haɗa su kai musu wannan to za ka haura awon wancan fa'alin da yake magana to shine abin da yake magana مم.
yanzu tunda wannan shi mimi yana da maziya نعم akan sini da ta to إيه.
yanzu wannan shi mimin shi za ka bari sini da ta shi ka shafe su نعم a nan wajen tunda akwai maziya نعم shi sa ya ce والميم أولى Idan wajen بقاهما.
بالبقاء makawo muhimmin ne bibi harjani نعم to wal mimu shi mimi shi aula shi ne ya fi min siwahu daga wani sabil baka da wanzuwa yanzu anan mimi tunda shi yana da farawa to ya fi ma'ana akan sini da tsarin nan نعم sai ka shafe su نعم والحمز والياء مثله haka na إن alhamza سبق.
da ya مم.
shi ma misalin mimi take نعم ya sabaka idan suka zama sun rigaya نعم kamar misali yanzu ka ce alan dadu مم.
da kuma yalan dadu na'am an ce aladadi mai tsananin husuma kenan na'am yalan dadu na'am yalan dadu na'am shi kuma to kaga wannan idan misali yanzu alifin nan ƙari ne mhm, na alan dadu na'am nunin nan ƙari ce mhm, sannan ga ya a yalan dadu ƙari ce ga nuni ƙari ce to idan ka ce yanzu wanne ne ga ciki ya fi maziya a cikin wani za ga cewa a alifin nan ya fi nuni a cikin alan dadu na'am kamar yadda ya ita ma ta fi nuni a cikin alan dadu don na'am haka ne duk sai ka shafa nuni a cikin kowanne na'am ka gane na'am sai ka ce aladu na'am ko ya ladu na'am abinda za ka ce can sai a yi diga sai ne ka ijiramin wancan sai ka shafe shi to abinda za ka ke nan saboda haka sai ka shafa nuni ba alhamza a cikin alan dadu a cikin wajen yalan dadu kuma ka shafa ya saboda farawa da su domin su kamar matsayin inda za ka ce a koma ne da ya koma na'am su da alifin nan da ya dinnan na'am kaga tana da wata maziya akan waɗancan eh su ko waɗancan kaga ba su da wannan na'am
to shi sa a nan wajen duk sai ka shafe su ka bar ka bar su daga ciki ka bar wa- ka bar waɗannan daga ciki na'am sai ka bar su
waliya alalwa wa hizi eh me yizin ta shafe ya in jama'ata ma lal- lalwawa na'am amma ba wawi ba a yaushe in jama'ata ma ka haizabu ne mhm, idan ka tara abin da yake kamar haizabu ne can na'am mukama ne su tsohuwa din nan kenan eh eh in ka bawo tara abin da yake kamar haizabu ne ba wa hukumin mutum wannan hukunci ne wanda ya zama wajibi mhm, shi ma ana abin da yake nufi idan kai suna ya zama ya taru abin ziyada guda biyu na'am sai ya zama shafe ɗayansu zai bayu zuwa a ɗayan ya zama zai bayi zuwa sigar Na'am.
jami'i idan ka shafa ɗaya zai iya ɗayan in ka bar shi zai iya yiwa ka auna abin ya zama ya auna manta aljami na'am amma idan ka shafa ɗayan ka bar ɗayan to shi kuma zai sa ka ko da ka shafe wancan ɗin ba zai maka shafe ba za ta yi wani fa'ida ba kuma dole sai ya kuma haura manta aljami don haka ne kaga sai ka shafa wancan domin ya zama awon ka ya tsaya ya fita mun tare kenan na'am kamar misalin yanzu hai zabu ne na'am a nan wajen da ya din nan ta hai da bu wawun nan duk gaba ɗayan su masu ne na'am hai zabu ne Mm.
to idan ka zo nan yanzu nan wajen sai ka ce ai wawi za ka cire mhm,
kaga a nan wajen hai za bu ne Ko?
na'am kaga a nan wajen yanzu misali idan za ka yi masa jam'i a nan wajen eh ka cire wawi kaga ya za ka ce kenan hayi zabinin a haiza me za ka ce kenan haiza binin kenan za ko eh hayi zabinin zai zama haiza binin na'am to ai haiza binin har yau ya ya hauna ya ya haura mun tahajjud mhm, na fa'ali ko to kaga a kenan anan wajen shawara wawi ba zai zama fa- ba shi da fa'ida mhm, sai ka ce bari ka shafa ya na'am in ka shafa ya sai ka ce ka shafa ya zai zama haza bini bu ne
eh azabu ne mhm, To amma awon fa'a'ilu ne mhm, kaga shi kenan dole yanzu wannan baɗin sai ta koma kisra kenan na'am sai ta zama tana hazaji ne bini tun ta zama tana kisra kuma dole abin da ke gaban ta ya zama wannan wawin sai ya canja ya koma ya ya kenan sai ya zama hazabi ne na'am kaga anan wajen ai ya koma awon fa'a'ilu fa'a- kaga yanzu a shi kenan share me share ya ya fi maka fa'ida akan ka share me wawu, share wawi mhm, domin ka share wawi duk dai ka share shi ba zai maka wani fa'ida ba dole sai dai ya haura mutane na'am amma share ya fa yanzu zai maka fa'ida domin ba Na'am.
zai zama wannan ba mhm.
to shi ma sai ka shafe shi
wa hayyaru fi za'idai saranda wa kullama la hahu kana alanda na'am to nan kuma wacce magana da muka karanta a baya ba mun yi maka magana cewa idan aka zo an akwai mazidai ba sai ka duba ka ga wanne ne ya fi wani maziya ba wanda ya fi wani maziya shi zaka dauke ko na'am ka shafe ka baɗe ko na'am to inda kuma ya zama na cewa babu wani wanda ya fi wani maziya a ciki ba na'am duk kowanne daga cikin abin da ɗin ba shi da wata maziya akan wani na'am to an baka zaki Mm.
ina misali an na'am yanzu misali saranda Na'am.
saranda yanzu ga nuni ga Ga kuma ya.
can ga ya ƙarshe Mm, mm, alifi a ƙarshe na'am
to in ka dama sai ka ce saranidu
na'am saranidu na'am kaga me ka shafe an shafi alifi ka alif shafe a ƙarshe Mm, ka mu- ka wanzar da wawi ko mm, to in ka ga dama kuma zabi.
sai ka shafe shi ah, nunin Mhm, sai ka bar ah, Alifin.
alifin mhm, kaga a sai zama suradun kenan na'am suradun sai ka shafa nuni mm, ka wanzar da alifi na'am ka gane ko eh, sai zama suradun na'am abinda zai zama saradun kenan na'am abinda zai zama kenan haka saradun eh abinda zai zama kenan tun dama dai shi alifi ala ayi halin an zo wajen wannan dan ajo ka shafe shi eh, in ka zo wajen yin jami'i na'am dole ne dama a shafe shi to mm, sai ya zama abinda zai zama kenan ko kuma alan da ne mm, sai ka ce alanidun ko aladun ka gane ko eh, shine kullum ala kenan kamar alan da na'am sai ya zama ala ne don ka ka ka shafa alifi kenan mm, ka bar nuni ko mm, kuma ala don na'am shi kuma ka shafa nuni kenan ka bar shi alifi da na'am to dai abin da zaka yi kenan mm, eh alhamdulillah alhamdulillah